أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كما muka saba za mu ci gaba da gabanar da karatunmu mai albarka cikin wani littafi mai suna muktasar sayil bukhari wanda aka fi saninsa da suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح a satin da ya gabata kun karanta babin da yake magana akan falalan sujjada kun ga yadda sujjada take zama wata kenan alkhairi a mutum ranar tashin alkiyama yadda take daukaka matsayinsa a yau za mu ci gaba da sabon babi shine babin sujudi alal anfi babin da yake magana akan sujada akan hanci ma'anar sujada akan hanci shine mutum zai sujada goshinsa har hancinsa ma ya taba kasa hadisi na farko a wannan babi an ibn abbasin radiyallahu anhuma fi riwayatin qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan nazo zan yi sallah to an umarce ni in zan yi sujada na yi sujada akan wato kenan kasusuwa guda bakwai to ne kasu guda bakwai na farko ce alal jabhati akan goshi an wuce ne sujada akan goshi wa ashara biyadihi ala anfihi sai nuni da hannunsa kan hancinsa ma'ana sai sujada a goshi za ta tabo wato kidan har hanci yadda goshi yake so ya taba kasa hakan nan hancin mutum yake so ya taba kasa a lokaci daya yanzu anan an samu gaba da yake nan walaidaini da hannaye guda biyu warruk bataini da guyawu guda biyu daga an samu biyar kenan wa tarafil qadamaini da karshen yatsu lokacin da zan yi sujada yatsu na karshen su shi ma wato kenan yana kan kasa wannan shine abin da wato kenan aka umurce ni da nayi a lokacin sujada wala naktifa wala nakfita athiyaba wash-sha'ra sannan kar na tattare riga kar kuma na tattare gashi yawa saboda kaga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah ya shine a kasan babu tabarmu ko babu komai da komai ga al'ada shine in ka zo za ka sallah musamman kamar irin masu ban manyan riga masu babbar riga ka zo za ka yi sallah za ta zuba a kasa amma duk da haka kace kar ya tattare rigar ma'ana ya batta ita ma ta faɗi ta yi sujjada sannan gashin su gashi ne wanda suke mai tsawo ana ruwaya cewa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam har yana taba kafadunsa ta baya ko so automatically in kai sujjada zai sauko shi ma haka aka ce kare ya tare gashin ya bar shi shi ma ya taba kasa a lokacin da wato kenan ake yin sujjada saboda ai makami ne na kudu'i wuri ne na kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki babu maganar girman kai wuri ne turmuza hanci da tawadu gaban Allah madaukakin sarki عن انس رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم معنا يصلي yake cewa ni ba zan gaza ba wajen yi muku sallah irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan yayi wani hadisi ya bakin hadisi takaddama mun karanta hadisin a baya ko sai ya kawo siffar sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da a cikin ta yake nuni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana sujada goshin sa ma yana taba kasa babu la yaftarishu bi zira'ihi fi sujudi babin da yake magana ita idan mutum ya zo sujjada an ce ayi akan tafuka guda biyu ko amma ba su mutum ya shimfida wato kenan dantsansa a sallah dantsa guda biyu duka ya shimfida su haka to wannan babu yana magana akan cewa ba a son haka a cikin sallah har yanzu na farko a cikin wannan babu riwaya daga Anas Allah madaukakin sarki da shi ce an nabi sallallahu alaihi wasallam qal aitadilu fi sujudi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku rika daidaituwa in kun zo yin sujada daga nan malaman fikihu suka samu al-i'tidalu yana daga cikin farallan sallah ko tunda yazo da sigin umarni idan za ku yi sallah wato kenan ku daidaita i'tadilu fi sujudi musamman wato kenan a cikin sujada wala yafsud ahadukum zira'ihi kada ɗayan ku ya kuskure shimfiɗa wato dama tsansa a ƙasa in bisa dal kalbi irin yadda kare zai gurfana yake shimfiɗa wato ke dantsansa a ƙasa ko kar ku haka kenan iyaka nan ne za ku lura a ƙasa zira'in ku zai zama wato kenan ya ɗagu da sama hakan nan kaifiyan sujadin da ya kamata a ce an yi kenan babu manistawa ƙa'idan fi wutirin min salatihi sun manahaba wannan babin yana magana akan wanda ya daidaita a zaune a cikin wutiri na sallansa sannan sai ya zabura ina ne yana ne wutiri a sallah yana ne wutiri a sallah babin da yake nuna manistawa qa'idan wanda ya daidaita a zaune fi wutirin min salatihi a cikin wutiri lokacin da yake sallarsa yana ne wutiri raka da farko ko raka ta uku idan mutum ya raka daya idan zai tashi sai ya zauna tukunin damar da gindinsa sannan sai ya tashi haka kuma a ta uku in ya yi sallah raka a ta uku maimakon ya dago daga sujada ya mike sai ya zanna da gindinsa tukunin damas sannan sai ya tashi ko menene hukuncin wannan shi na ake ce masa jalsatul istiraha ko yau zaman hutu مالك بن هواريس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مالك بن هواريس yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla fa idza kana fi witrin min salatihi duk lokacin da yazo witri a cikin sallansa shine raka'a ta farko ko raka'a ta biyu lam yanhat ba tashi tsaye ya zabura ya tashi tsaye hatta ya stawi qa'idan sai ya daidaita a zaune kenan haka na abin da Malik bin Huwairis ya ce ya lura da sallah annabi sallallahu alaihi in ya sujada in ya raka daya sai ya zauna dama sannan sai ya tashi sai ya yi gaba haka kuma ya lura yake a raka amma ta uku akan wannan ya zama mai kenan zaman istiraha ya zama mai kenan ya zama sunna ko ya zama sunna duk da cewa akwai bayanai da mai tsawon da malamai suka yi akwai bambancin fahimta a kansu wa'yansu suka tafi a kan cewa ba sunna ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne ittiraran saboda matsuwa bukatuwa ce a da ba haka yake sallarsa ba daga baya ne ya zama yake yin haka saboda tashi mike a lokaci da yana wahal da shi to aka ba su ganin sababin sunna kwata-kwata wasu ko suka ce a ayan nabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a cikin sallah ne da haka suna ganin sa wato kenan a matsayin sunna ne da haka suka dauke shi a kowace sallah wayansu kuma suka yi striking balance kamar ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad su da malami al-mughni suka yi striking balance cewa a'a wannan lambari yana bukatan bayani idan akwai bukatan yin haka saboda nauyin jiki ko rashin lafiya ko shekaru in sun yawa tashin ya zabura kai tsaye zai iya wahal da mutum to sai yi da haka suka ci annabi sallallahu alaihi shi ma yayi shi ne a larurance amma idan babu lafiyar mutum kalau zai iya mikewa to mikewan haka shine wato kenan yafi zama aula a gare shi ba sai lalle yayi wannan zaman ba Allah ya ka abin da Sheikhul Islam yake faɗa akan wannan shi kuwa yayi magana dangane da to kenan yanzu idan misali ni sai na dauki ra'ayi daya ba zan yi ba ko kuma nace a'a ni abin da zan yi kenan ai kaga wannan hukuncin yana a kaina ne a lokacin da nake limami ko nake mai sallah shi shi daya sai ne kayana ko tunda ni ne liman na ga rawan zauna wanda ba zai zauna ba a cikin wanda suke bina miki abinsa ko kuma sallah ta ni ɗaya nake na ga dama zauna ko kuma in na ga dama kan na zauna in ba haka ni na ɗauka ba ko ko ni ni ɗaya ko kuma ina liman to za abin da shekul islam yake cewa a nan shine idan mutum yana bin liman sai ya zama limamin shi yana yi to shi ma dole yi saboda wannan igiyar da take cewa mai bin sallah yana bin liman ne duk action din da ya yi shi ma haka ya kamata ya yi to da ko da shi ra'ayinsa baya yin jalsatul israha sai zama na sallah a bayan limamin da yake jalsatul israha to shi ma sai ya yi haka shehu islam ya faɗa idan kuma baya yi ka bi shi alhali kuma kai personally kana yi tun da bai yi ba kai ba za ka yi ba sai ka bi shi a yadda yake sada inda maji ilal imamu laitan mabi da a ce free kake sai ka jalsatul istirahanka ko kuma ka ƙi yin jalsatul istirahanka amma tun da kana ƙarƙashin ƙaidin liman kuma liman bai yi ba to kai ba za ka yi ba ko kuma kana ƙarƙashin ƙaidin liman liman kuma yana yi to kai ma sai ka yi yawwa sai suka ba da ta'ila da daman gake daga ciki suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah mai raka a hudu da ya zo ta zaman da ya raka a ta biyu sai miki bai zanna ya tahiya ba yanzu ya bar wannan rukunin tahiyar da kuma zaman ta kenan ko mutane ko sai dole suka bi shahaga haka ne saboda shi ne limami da aka gama sallah ana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallama sai sujadan kabli da ya sujadan kabli shikenan yanzu wancan zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba baya bata sallah inda rukuni ne mai bata sallah dole sai an dawo an yi ko ai wurgi da wannan rakar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ko mutane suka bi shi wato kina aka ba ai wannan zaman tahiyyar ba mun gane wannan haka wannan yana daga cikin abin da suke istidlalli da shi cewa mutum yana bayan liman sai hakuri ya bi shi wato kina akin haka ne shekul islam ya yi bayani kun fahimci wannan yawa akan wannan kenan ya zama abin yana da sauki sannan fahimtar magabata bai tsaya akan abu guda ɗaya ba babu yukabbiru wa huwa yanhadu min as-sajdatayn babu da yake magana idan mutum zai tashi daga sujada guda biyu to zai ce Allahu akbar Allahu akbar din da zai fada kuma a fili kenan ko yawwa عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلى لنا فجهر بالتكبير yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah Abu Sa'id al-Khudri wa jahara bi takbir sai ya ce Allahu akbar a fili yanda kowa yake ji yana fadan haka hina rafa'a ra'sahu min as-sujudi a lokacin da yake daukowa kansa daga so in yi sujada in zai dago kai zai ce Allahu akbar wa hina sajada lokacin da zai sujada nan ma zai ce Allahu akbar kuma a fili yake fada wahina rafa'a haka ne wahina rafa'a lokacin da ya dago wahina qama da lokacin da ya miƙe a tsaye duka ya minar raka'atai ne daga in ya raka'a guda biyu in ya miƙe a tsaye haka ne yawa wa qala haka zara aikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan nan naga annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan illa ya ka nan abin da malamai suka magana a kansa shine inda yake jawo hina qama min raka'ataini ko su su dauke shi a zahirin sa dan haka shi yasa zaka kan wasu daga cikin malaman malikiya sai ladan in yayi raka'a guda biyu sai ya tashi a tsaye kyam ya sa sai ya ce Allahu akbar saboda zahirin hadisin hake yake nuni amma kuma dogon bayani akan hadisin yana nufin hina arada an ya koma ne lokacin da ya nufi in ya tahiya ta farko idan zai tashi yake cewa Allahu akbar saboda wasu hadisai daga baya sun ka karfafi wannan din mun fahimci wannan sun karfafi wannan rawayin cewa in ya yi niyan zai tashi ne ke cewa Allahu akbar ba sai ya tashi ya tsaya ba ko Allahu ta'ala ala babu sunnatul julusi fi tashahudi babin da yake magana akan sunnan zama lokacin tahiya an abdullahi bin umara radiyallahu anhu annahu kana yatarajja'u في الصلاة إذا يتربأ سوري يتربأ في الصلاة إذا جلس عبد الله دان عمر الله مدaukakin sarki ya yarda da shi ya kasance yana zaman dare a lokacin da wato kenan yake sallah idan jalasa in ya zo zama zai yi zama irin ya zaman da wani malami ya hakan nan mun lura da zaman da wani malami ya yi in ya zo ta haka yake yin zamansa abdullahi dan umar eh shi da tarabbu'i sai zama haka shi wa annahu ra'a waladahu fa'al zalik shi abdullahi dan umar din sai ya ga ɗansa na cikinsa shi ma yana yin haka ta hiya fana hau sai ce masa a karka na haka ba haka ake zaman ta hiya ba ya za ka rika yin irin wannan zaman sai ka ji wani dan sarki kayan da ake yin zaman ta hiya wa kala sai da yaron ya ce masa a'a inna ma sai wakala sai abdullahi dan umar din yake ce ma dan nasa inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna sunnan sallah shine in ka zo zaka yi tafiya kafarka ta dama haka kafe ta ake yi wa tathniyal yusra kafarka ta hagu kuma nade ta ake yi sai ka nade kafarka ta hagu sai ka zana kan tuwon duwa kake nan ko wannan kafar ta dama kuma sai ka kafe ta ita kuma ba za ka lankwashe ta ba fa qala lahu sai yaron ya ce masa dan nasa kenan ba yaro ba astaghfirullah dan nasa ya ce masa innaka taf'alu dhalik to akai ma naga kana yin haka kai ma naga kana yin haka fa qala lahu sai yake ce masa inna rijlayya la tahmilani ni kafofina ba za su iya dauka na ba shi yasa nake hakan dole tuwon duwa wannan shine zai iya dauka na kafa ta ba zai iya dauka na ba a irin wannan yanayin la'alla ko saboda laruri na rashin lafiya ko saboda girman jikinsa da Allah madaukakin sarki ya bashi ko gajiyawa irin na tsufa ko kuma wani abu makamacin wannan da yana da wani dan dalilin da yake saboda kai nan kaga yana yin iftirara ne mun fahimci wannan wannan hadisi yana karanta da mu abubuwa da yawa daya daga cikin shine kai idan an san ka a matsayin mutum mai addini to dole ka zama taka tsantsan din ka fi ko na kowa saboda wasu kawai mujarradin sun ga kana yin abu za su dauka addini ne ai malam muka ga yi shikenan ba ga ba za su tambaye ka mene dalili ko mene da a'a sun ga kana yi don haka dole mutum ya zama yana da taka tsantsan mai yawa ko yawwa fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun yauwa idan an ga jahili yana ta nasuki yana ta kokarin ibada gashi aiki yake ta yi kokari na addini a zahiri ko kwaba yake yi saboda baya da ilimin abin jama'an gari in sun gani sai su ta koyi da shi a haka me yasa zaka ga miyagun akidu in sun shigo mutane suna bin su saboda masu dauke da wannan abu suna da jur'a karfin halin da za su iya bayyana ta a ko'ina dole in wani bai yadda ba wani zai yadda da su da haka za su rairayi nasu ya nasu ya nasu sai kaga sun forming din kungiya shikenan sai su rika zarewa mutane idanu akwai wanda ya ga wannan yana yi to wannan abin da yake ya bi ya bi ya birge shi da haka shi dauka addini ne yasa kai da kake da awon addini to dole taka tsantsan din ka yafi kowa a duk iya kokarin ka kokari ka ga abin da kai shine daidai saboda wasu a gefe kawai koyi suke yi da kai عن ابي حميد الصائدي رضي الله عنه قال انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ni na fi ku wato kenan kiyayewa sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ibara mai take nufi can wance ba zan iya gazawa a baya muka karanta inni la alu an usalli lakum salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya gaza in ba ku abin nan ba wani ya ce ku zo in koya muku abin nan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik bin fayr zai je gari ya ce zan yi muku sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan yanzu lokacin sallah bane yasa ai alwala a zo ayi duka wanda yana karantar da mu yadda magabata suke da shauƙin su ga abubuwan da suke yi yana muwafaka da namazan Allah sallallahu alaihi kuma da zaran sun fahimce shi aka suna kokarin su ga sun dora mutane a kai su ba damuwar su su kansu ba ba damuwar su wato kenan daukakar su ba damuwar su shine me su dora mutane su bu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji ga Imam Shafi Allah ya rubuta rahma yace cewa udittu law anna al-khalqa ta'allamu minni hadha al-ilm wallahi da zan so a ce mutanen duniya nan su zo su koyi ilimin addini a gona ala an yanta siba ilayya harfu ina da sharaɗin kar a jingina mun ko harafi daya duk duniya su zo su karatun addini a guna amma sharaɗin shi da kar kowa ya koyi ko harafi daya guna sada mai damuwarsa ba shi kansa ba ne damuwarsa mutane su iya yadda ya dace yadda ya kamata kun ga wannan ba Allah yake cewa abu humayd sa'idi yake cewa na fi ku iya sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan usulubi ne na jazbal intibahi jan hankali a kafin mu iya sallar manzon Allah ta to bari mu ga yanda ai manzon Allah sallallahu kowa sai ya zuwa ido ko yanzu ya dauki hankali kenan saboda abin da yake to sun bashi hankali sai ce musu bari ku ji ra'aytuhu idza kabbara ja'ala yadayhi hiza'a mankibaihi na ganshi da ido na duk lokacin da yazo zai sallah in ya kabbara haka yakan sanya hannayensa daura da kafadunsa guda biyu wannan hannu saitin wannan kafada wannan hannu saitin da wannan kafada mun ji daya wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi idan kuma yazo yin ruku'u wannan tafukan nasa yakan tabbatar da su akan guyawunsa yakan dora su su tabbata sosai su zama sun kama wannan gurin na gaishe na yin hakan nan su mahasar zuharuhu sannan sai lankwaso gadon bayansa sai lankwaso sai sunkuya kenan sai surkuwan a haka wai zarafa a rasahu idan kuma ya daga kansa ya gama rukuwansa ya daga kansa sama istawa yakan tsaya kyam ya daidaita hatta ya ulu kulle fakarin makana har sai kowane kashi ya koma gurbinsa wato kenan na halitta kenan ko zai tsaya ya tsaya zogensa kenan kowane kashi sai ya koma wato kenan inda yake haka ne? to in ya tambaya abin tambaya ne shi ne in ya tsaya kowane kashi ya dawo abin dinsa yakan sake ɗora hannunsa kuma girjinsa ko kuma haka yake bashi kowane kashi ya kuma a tsayuwar farko yadda ya yi haka a tsayuwar farko ya tsaya ya yi haka ko sannan ya yi ruku in ya dawo kuma zai tsaya har kowane kashi ya koma inda yake da kuma wani manin inda yake ba in ya koma haka to ya koma inda yake ba zai tsawa tsawa tsawa yadda yadda yadda kowane kashi yake haka zai tsaya yawwa haka wasu malamai suke fahimta amma wasu malamai suna fahimta tsakanin yadda ka faɗa yadda bin baz Allah ji kare ya fahimci abu shi da kare da ka faɗa zai sake yin haka amma albani ya ce a'a ya ce kun dai kowa ya koma gurinsa na halittarsa ne kawai yadda yake ne kawai shi kenan babu maganar sake daura abin yawa saboda babu nasi zahiri wanda ya nuna cewa ya kan mai da shi kuma saniyatan kan kirjinsa babu nasi zahiri akan wannan kamar da alfahari ya bayani a cikin tamamil minna mun bayyance wannan wallahu ta'ala a'lam fa idza sajada wada'a yadayhi idan kuma ya sujada zai sujada yakan sanya hannayensa gaira muftarashin ba tare da ya shimfida zira'insa a kasa ba kamar yadda muka karanta hani a baya wala hima baya kuma dunkule su ba zai dunkule hannayen ba a lokacin da ya koma sujada yana sujada ba zai kuma shimfida zira'insa ba amma tafin hannunsa fa wani zai shimfida shi ko wastaqbala sannan yakan fuskanci alqibla bi atrafi asabi irjilaihi alqiblata karshen yatsunsa su kuma sukan fuskanci alqibla eh na kafarsa fa asabi irjilaihi yatsun kafarsa zai lankwasa suke dango zai lankwasa su yadda sun kai su ma suna kallon saitin inda yake tunda shi maliki bula yake abin nan fa idza jalasa idan ya zo ya zauna fi rak'atai ne a rak'o'i guda biyu yanzu za da wani zama kenan muke magana zaman tahiyya ko tunda yace raka'a guda biyu in ya zo ya zauna to jalasa ala rijli ara rijlihi yusra yakan zauna akan kafarsa ta hagu wa nasabal yumna ya kuma kafe ta dama yakan zauna kan kafarsa ta hagu ta dama kuma sai ya kafe ta a zaman ta yaki nan ko wai ta farko wai za jalasa fi raka'atul akhirah idan kuma yazo zai zauna a raka'a ta karshe yanzu a tahiyya ta biyu kenan ko qaddama rijlahu al-yusra yakan sako kafarsa ta hagu din ya gabato da ita wa nasabal ukura sai kuma ya kafe ɗaya ta daman kenan da a kafar hagu kike zama ya kafe ta dama a zaman tahiya na farko yanzu na biyu kuma kafar da dama sai shigo da ita haka sai kuma ya zauna wa ka'ada alama qadati sai ya zauna akan tuwon dawansa yanzu a zaman karshe a tuwon dawansa ya zauna amma still kafarsa ta dama ita aka fa take kun bayyana wannan to hakan ne yake sallarsa daga farko zuwa karshe yadda shi abu sa'id a sa'idi ko humaid a sa'idi ya fahimci wannan hadisi ya kalli ya fahimci sallan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tsaya kin observation babu mallam yara tashahhud al-awwal wajiban babin da yake magana akan cewa wanda yake ganin cewa tahiya ta farko ba wajibi bane me yasa ce ba wajibi ba yake ganin haka li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam qama min ar-rak'atayn sada annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah a raka'a ta biyu sai kawai ya tashi ya mike walam yarje bai kuma dawo ba sai ya sujada a kashe kun bayyana wannan inda wajibi ne shi yasa malaman fikihu sai suka ce kenan tahiyya sunna ce mai karfi tsayawa menene zama domin ta shi ma sunna ne ko yauwa shi yasa idan ka rasa a ce sai ka sujada kawai na aka ce idan mutum ya rasa sunna guda biyu a cikin sallah masu karfi to zai sujada yawa amma ba za a ce sallar ta baci ba saboda su din ba wajibai bane amma sunnoni ne masu karfi kenan رواية رجع عبد الله ابن بوهينا وهو من أزد شنوعة shi wannan abdullahi bin buhaina yana daga cikin wasu kabila da ake kinansu azad azad shanwa'a kabila ce a cikin kabilan larabawa wa halifun li abdimanafi kuma halifa ne na abdimanaf in an ce halifa ɗayan biyu ne ko dai bawa ne wanda ya yanta shi to shi ya wanda din ya zama halifinsa kenan ko kuma akwai wata alaka da ta mai gida da shugaba ko da yanzu yana da yanci dama yanci yancin halifa ya ma ya sami yancin kansa amma still da ana consider mai gidanka ai mai gidanka ne ko yaron gidan su wani ne to kamar haka nan ne shi halifa ne na abdulmanaf wa kana wai abdulmanafi ɗaya daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa to saboda wannan kabila din suna da wato kenan alaka mai kyau da abdulmanafi wato kenan a wancan lokacin kenan fa kana bin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan abdullahi ibn buhaina yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna nabi sallallahu alaihi wasallama eh sorry mina ne ce ana nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra Abdullahi bin Buhari ya ce lalle mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallan azhar la Allah masallacin annabi ko ko kuma a wani guri ko a tafiya ko kuma ya je gidansu a angonsu da sauransu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallan azhar kuma ga dukkan alama ba a lokacin tafiya bane fa qama fi rak'atayn da aka yi rak'o'i guda biyu maimakon ya zauna yi tahiyya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe fi rak'atayn al-awwalayn a cikin rak'o'i uwalayn ko a cikin ulayayn kai sorry fi rak'atayn al-ulayayn a raka'a guda biyu na farko sai ya tashi lam yajlis bai zauna ba fa qama an-nasu ma'ahu sai mutane sai suka tashi suka bi shi tare da shi da haka wannan yana karfafa mana wancan magana cewa an illiman yayin nan dole kai ma kai nan in yayi can dole kai ma kai can koda ba haka ne kai kake ba mun gane sadaka sai mutane suka tashi suka bi shi hatta idza qada salata har sai da ya idar da sallah din wantazara an-nasu taslimahu mutane suka saurara suna jira ya ce assalamu alaikum kabbara sai kawai suka ja sarki cewa allahu akbar sai ya kabbara ko jalisun kuma yana zaune ya kabbara din fa sajada sajada ta yi sai sujada wato kenan guda biyu kenan yadda in liman ya yi rafkanuwa in zai tafi sujada tun a zaune zai kabbara kenan ko sannan sai ya tafi sujada ɗin ba yana yi yana tafiya sujada ba ba kuma sai ya je sujada ba a'a ya ce kabbara wa huwa jalisun ya yi kabbara a lokacin yana zaune ai wawul hali ne ko halatu kaunihi jalisan lokacin yana zaune kenan yawa qabla an sallima kuma tun kafin ya sallama yanzu menene aka yi tukuna sallar nan me aka yi sallar an yi rage an rage sunna guda biyu tahiya da zamanta yanzu kuma ya sujada qabla an yusallim kafin ya yi sallama ka gani da wannan da fikiyo suka ce malamin fikiyo suka ce in mutum ya rage wani abu sallah wanda bai kai a ce sallan ta ɓaci ba amma yana da ƙarfi zai sujadan kabli in an yi rage ake sujadan kabli ga dalilin su ko yawwa ga dalilin su sun masallama sannan sai sallama na to ai nan kaga abin da yace yace fasaja da sadatani qabla an yusallima thumma sallama yayi sujada guda biyu sannan sai ya sallama kafin ya sallamar farko yayi sujada yayi sujada sai ya tashi yana tahiya mutane suna jira sai ya ce assalamu alaikum sai kabbara sai ya sujada guda biyu sannan sai ya yi sallama yauwa kaga maganan tahiya kake magana ta biyu ko maganan tahiya ta biyu anan dai bata zo ta ba da musan ko za mu ci karo da ita wani wuri amma dai a yanzu sofa ba mu da ita haka ne kasan ilin yana da fadi da ya ce me
amma sauran malamu an fiye ta faɗe su
gaba ɗaya kaka kabdin su to muna tafi za mu gani inda wani abu za mu gani yanzu dai ga abin da muke da shi sofa yanzu muna tare da mai askari kenan ko yawwa muna tare da mai askari babu tashahuda fil akira babu da yake magana akan maganar tahiya a sallah ta karshe ko a raka'a ta karshe عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا mun kasance idan muna yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yana yin tahiya mu da muke bayansa sai mu rika cewa irin tamu tahiyar kenan ko assalamu alallahi assalamu ala jibrila wa mika'ila assalamu ala fulanin wa fulanin haka ne yawa da suke aminta Allah tabbata ga Allah aminta Allah ya tabbata ga wani ne mala'ika jibrilu aminta Allah ya tabbata ga mala'ika mika'il sai kuma ya zaɓi wanda yake sa cikin mutane aminta Allah ya tabbata a babana aminta Allah ya tabbata a mana kanina waye dina sai su masu wada an fulani wa fulani a cikin sallah abdullahi da masauri ya ce da haka muke yin tahiya faltafata ila nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai waiwayo zuwa gare mu sai yake ce mana inna allaha huwa salamu Allah maɗaukakin sarki shine salam ya za ku ce assalamu alallahi Allah shine assalamu gaba ɗaya eh yawwa shine assalam din gaba ɗaya don haka daga yau fa idza salla ahadukum duk lokacin da ɗayan ku zai yi sallah falyakul to ga yanda zai ce attahiyatu lillahi gaisuwa ta tabbata ga Allah ko kuma gaisuwa gaisuwa gaisuwa gaisuwa masu yawa kenan ko jam'in gaisuwa yana ne gaisuwa jam'in gaisuwa a Hausa gaisuwa mai plural dinta tunda ba tahiyya aka ce at-tahiyyat gaishe gaishe barakallahu fi gaishe gaishe ya tabbata ga Allah da ya sarki ko was salawatu wat tayyibat salloli duka ko ma wata irin sallah ce ta tabbata ga Allah maɗaukaki duk daɗaɗan abubuwa sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki sannan daga shi ce assalamu alaika amince Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi sai su fara masa haka bayan sun yi wancan ko wa rahmatullahi da jin kan Allah maɗaukakin sarki wa barakatu da albarkokinsa duk sun tabbata a gare ka ko su tabbata a gare ka ya rasulullah sannan sai ka ce kuma assalamu alaina sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah mu ma ya tabbata a gare mu sannan amincin Allah ya tabbata akan duk bayan Allah ma salihai gaba daya duk bayan Allah salihai kowa da kowa mun bayyana wannan fa innakum domin ku idza qultumuha in har kun faɗi wannan magana asabat kullu abdillahi salihin wannan addu'a ce wadda kuka wanda za ta samu shafi kowane bawan Allah maɗaukakin sarki salihi sawa'un yana da rai ko ba shi da rai sawa'un na cikin wannan al'umman ko ba na cikin wannan al'umman ba sawa'un ya zo ko bai zo ba ko kaga general ne yana daga cikin karantarwa musulunci shine ayi addu'a kowa da kowa amma kowa fatan alkhairi haka musulunci ya saboda musulunci ya zo ya ceci mutane gaba daya haka ne duk wani salihi fi sama'i wal ardi ko a sama yake ko a ƙasa yake ko in an ce ibadillahi salihina wannan fa bai tsaya kan mutane ba haka ne ba mala'iku ma ibadillahi salihina bane su ma ya shafe su shi ma ya shafe su ya shafe kowane bawan Allah salihi kenan abin ya tsallaka abin shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin rahama ne ga talikai gaba da yanzu yanda ya koya musu yanda za su yi addu'a a kowane mutumin kirki kowane ba abin da yake bautawa Allah ba da kwakin zari gashi kuma Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha komai yana yi Allah madaukakin sarki tasbihi komai yana wa Allah madaukakin sarki yana gaida Allah madaukakin sarki da haka komai yana bauta Allah da haka wannan addu'a ta shafi kowane irin bawan Allah mutum ne aljani ne dan mala'ika ne dabbobi ne ko menene ne shi yasa kace Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne wato kidan ga talikai gaba da sannan bayan ka gama wannan ko bayan kun gama wannan sai ya ce musu sai kuna cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni da nake wannan magana nake wannan addu'o'i na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki na shaida kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne na shaida kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne in kun lura addu'a yawanci gurin shaida to ya ka jana cewa na shahadu na shahadu in ma za ka je shi nadir ne amma abin da ya fiya sai dai ashhadu tunda shaida kai ka fi sanin kanka ta haka sai dai ka ce ni na shaida ni na ya shaida kuma ma'ana shaida shine anan na yarda har cikin zuciya tsakanin da Allah cewa babu abin da ya cancanci abota masa sai dai Allah madaukakin sarki kuma na yarda har cikin zuciya ta cewa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne kun fahimci wannan babu du'a qabla salami babu da yake magana akan hukuncin addu'a kafin ai sallama ba ka yi tahiya ba sallallahu sallama ko ana yin addu'a a gurin ko ba a yi tabbali za mu ji ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na addu'a Allah madaukakin sarki ya zama ya yarda da ita na na aisha kenan uwar mu'mine ko eh manjuwa wa radiya anha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita eh ai ai bai fito a fili ba rai da amma wani zai muke yarda da ita eh waradiyun a'a wani ta ce waradiyun an haku ya zama wani ba da wani ma'ana daban bai za da wata ma'ana daban a'a ba zai ba da wannan ma'anar ba inda ka ce an ha yawwa da radiyun laha ko biha shi ne zai zama ya yarda da ita ko yawwa amma dai takadirinsa shi ne cewa akwai abin da yake ada ga al'ada yan ambaci sahabi abin da ake cewa radiyallahu anhu haka ne yawwa radiyallahu anhu yau inda ita ne ake so kasan shi annabi sasa ake so sai ta radin anha za iya faɗin wannan wa radin anha to ya yarda da ita kenan yawa sannan kuma majal ne na addu'a radiyallahu eh anha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma na addu'a Allah madaukakin sarki ya yarda da ita wani lokaci idan ko fa'il ko maf'ul ko wani abu makamacin wani ma'alumin ne shafe shi baya kawo matsala eh shafe shi baya kawo matsala amma sai in ya zama ma'arufi sosai yawwa ko ka shafe shi ba zai zama ya kawo matsala ba annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sallah shi da kansa daga cikin addu'o'insa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina roƙonka daga azaban kabari ina roƙonka ka kare ni ma'ana daga azaban kabari wannan yana daga cikin abin da suke nuna cewa a kabari akwai azaba Allah ji kanwan bai a cikin masallacin nan da yana adina ce a kabari da macizai ga kunama mai yawa da duhu da kunci ga azaba zahiri kowace juma'a lokaci shi ke wa'azi a cikin wani masallacin ce aka bare da mace zai ga kunama mai yawa da duhu da kunci ga azaba zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa akwai azaba a cikin kabari ko hadisin wayannan mutane guda biyu da yace inna huma la yu'azibani wa ma yu'azibani fi kabir da hadisin isra'i da mi'raji hadisin da ya magana akan azaban kabari kusan hadisi ne mutawatir illa iyaka ya zo da aujuhin nazari kala kala ya fito ta nan gefen ya fito ta nan gefen ya fito ta nan gefen da dai sauransu to tun da ya tabbata za a yi azaba a kabari to azaba a kabari yana daga cikin abin da ya kamata dan adam ya mata shiri amma dai abin da ya kiyaye abin da zai kai shi zuwa gare ta ko kuma ya tsananta addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi tunda wani lokacin ba za ka san lokacin da za ka abin nan ba musamman yana daga cikin dalilin da sa aka tafi kwanakin ba mai magana aka samu kilafa tsakanin malamai wajen wato kenan fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya fitsari yana daga cikin sanadiyan da suke sa ai azaba a mutane a kabari ko wani suna da suna garin cewa in kai fitsari bid'a ne ka tsaya kana saltu da naturu ka tatse ka tatse ka goge ko ka ime ime da sauransu a sai da kai tsarki kawai in ka tabbata yi ka sa ruwa ka tafi inda ka yi ka yayyafa ruwa shikenan saboda wancan tsarin bid'a ne wasu ba suna nazarin cewa idan har mutum shi da ɗabi'ansa shi ne cewa fitsari bayan ya miƙe yana zuwa daban ya yi tsarkin tabbas amma ya miƙe kuma wani fitsarin zai iya fitowa to ya tsaya ya gyara ya fi masa alkhairi saboda tsoron kare wannan bidiyar gara ya zama ya kiyaye waccan azabar kabarin tunda wannan a matsayinsa na bidiyar ya fahimta ne na wa'insu malamai cewa bidiyar ne yin haka domin majal ɗin ba na koyi ba ne majal ne na gusar da najasa gusar da najasa kuma kaifiyanta za ta iya sha bamban saboda su mutane najasar da take fita a jikinsu ta sha bamban a wajen kaifiyar fitanta yaro karami da ya tsaye da fitsari to fitsarinsa ya tsaya amma wanda shekaru suka fara tafiya in ya tashi bayan minti daya wani abu zai iya fita salon so kaga irin wannan na bukatar ya tsaya ya nazari ya tabbatar da abin ya fita tukuna kafin ya abin wallahu ta'ala ala dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsare ka daga fitinar wato kenan masihid dajjal masihid dajjal shine wato kenan wannan halittar da ake cewa zai zo a ƙarshen zamani ko hadisai shi ma akan dujal su ma mutawatirai ne kuma yana daga cikin alamatin sa'a al-kubra guda goma akwai abubuwan da suke nuna cewa tashin alkiyama ya gabato guda goma su wa'annan goma idan ɗayan su ya bayyana sauran dirrak da sun biyo baya amma akwai alamatin sa'a as-sugra kanana kanana alamun tashin alkiyama su wannan tintini wasu da yawa daga cikin su sun bayyana amma wa'annan guda goma duk ran da ka ga daya daya zai biyo ba daya yanzu kan misali dujal duk ran da ka ga dujal ba shi karamin lokaci tun da an ce kwana 40 zai a duniya kwanan sa daya shekara daya ne kwanan sa daya wata daya ne kwanan sa daya sati daya ne wa sa'ir ayyami ka sa'ir ayyami ko to kwata kwata ka tattara gaba daya ba zai shekara biyu ba amma kafin ya tafi mahadi da isa za su zo su kafin mahadi da isa da su tafi ya juju da majuju za su zo su to kaga irin wa'annan zai zai bibiyo baya a lokaci da saboda haka ba a san ran da zai bayyana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi a duniyar nan sai da ya ja kunnan mutanen sa dujal fa zai bayyana in ya bayyana karku bi shi ga kaman sa ga kaman sa ga kaman sa ga kaman sa kuma inda ku nemi tsarin Allah daga sharrin sa don annabi sallallahu alaihi wasallam yana har a cikin sallah kullun a tahiya sai ya roki Allah ya kiyaye shi daga sharrin dujal kaga min babu aula a ce mu mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin dujjal da kai ce ina neman tsarin ka min fitnatil masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamati ina roƙon tsarin ka ya Allah daga fitnar rayuwa fitnar rayuwa na da sun fi kowa tsoron fitnar rayuwa magabata da aka ga aka ga sun tattara hankalinsu a gu daya ba su damu da komai na rayuwar duniyar nan ba abinda suka so abin suka fi so shine su ga sun tsira lafiya mu kuma a wannan zamanin namu fitinin sun fi yawa mu kuma rashin damuwar mu kuma ya fi damuwa ya fi su fitinar kaɗanci a zamanin su razana su ta yi yawa mu kuma fitinar ta ninkin ba ninkin mu kuma ruwan mu wai an taɓa menene an ɗauri kakkaza ce ko a jikina bai damuwa don wannan matsala ce wanda ya ga wata ce kowanne mai tsaye nazari a kan tege shi ta ina za a bina fitan rayuwa za ta iya shiwa ta dukiya yanzu a kan dukiya abubuwa tewa suna zama wani matsala Allah ka kiyaye mu mata su ma suna daga ciki sannan kuncin rayuwar da muke cikinta a yau din nan kuncin rayuwar da muke ciki a yau shi ma yana daga cikin abu nan daga cikin wannan yana daga cikin abubuwan da wato kenan abubuwa da da yawa da za su zo to mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki yayi mu daga fitan mahaya wal mamati al mamat din nan fa lokacin mutuwa ne ko ko bayan mutuwa duka biyu akwai wai inda sun zo mutuwa sukan a samu abin da suke haduwa da abin da ake kiransa su'ul qatima mummunan cikawa inna ahadakum la ya'malu bi amali ya'malu amma bi amali ahli al-jannati ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhulaha kaga wannan musiba ce wanda babu wanda yake da garanti akan ta sai wanda ya mutu da kalmar la ilaha illallah wanda abin nazari shine a da zamanin sahabbai eh mutun zai mutu ba a ji ya fita kalmar la ilaha illallah har damuwa ake har damuwa ake da in mutum ya zo mutuwa kowa sai ya ce da shaɗa Allah ilaha illallah kowa wanda dube faɗa ba za a zo a yi talakana masa sai ya faɗa wanda ya kasa har damuwa ake ana ta mamaki ya kasa faɗa sai an binciko me dalili in za a iya maganta wannan sababin sai an magance kafin ya cika har aji ya faɗa yau in ka dauki alkalami ka je asibiti ka je ka ga rate din mutanen da suke magana demographic rate daga mutane nawa ne musulmi in za su mutu suke cewa ashhadu an la ilaha illallah zaka sha mamaki a cikin gidajenmu mazanmu da matanmu ƴaƴayenmu da kowa da kowa namu mutumin da ɓolo-ɓolo an ji ya ce ashadu Allah ila illallah kafin ya mutuwa an ka ɗauki alkalami kana rubutawa ka ɗauki raɗin mutane da suke mutuwa na wata guda ko wata biyu za ka sha mamaki sannan damuwar da take jikinmu cewan wane da zai mutu bai cika da kalmar shahada ba mu kuma ka ɗauka kai retin ɗin ka gani mun damu ko ba mu damu ba nan ba sai ka sha mamaki har zuwa suke su ce masu ka ce la ilaha illallah kun la ilaha illallah annabi sassa da kansa ya wani wani hatta ababan ya ya amma kun la ilaha illallah kalimatan uhajja laka biha indallah kai abin mala albani yace ko mutum ba musulmi bane ya zama mutu alaka na masa kalma kirista ko bai hude annabi sassa ya je gaban yaro bai hude zai mutu kuma suna mutunci da yaron yace yaro ka ce la ilaha illallah yaro sai aka yi kalli babansa baban yace masa kai masa da manzon Allah ai baban ya san gaskiya yaro sai ce shaɗu Allah ila illallah annabi ya fita da murna da farin ciki na gode wa Allah da ya tsere da shi so da ka arne ma za a ce masa la ila illallah me yasa mamata mu sun zama mutuwa ba ma lakana musu kalmar la ila illallah akwai matsala ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya raba shi da sharrin fitin fil mamati to ballan na kuma bayan an mutum kuma abubuwan da suke zuwa na ba na mutuwa matsalan kabari matsalan tashin alkiyama matsalan wutan jahannama matsalan siradi ko da dai sauran irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki yake yashe mu sannan sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athami wal maghrami ya Allah madaukakin sarki ni ina tsoron ina neman tsarinka daga abin da ake kira al-ma'atham mai ma'atham duk abin da zai kai ni zuwa ga sabon Allah duk abin da zai yi dalilin da zan sabo Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah ka kiyaye mu daga ma'atham mai magaram kuma abin da zai kai mu kan bashi abin da zai kai mu kan bashi yana taking meja kar Allah ya sa ya mutu da bashi kar duk abin da zai kai shi zuwa ga bashi yana haƙuri da shi yana kokari Allah ka ba mu karfin zuciyar irin wannan ba Allah ka sa kafin mu mutu mu biya ba su sukan da suke kawo kanmu min ma'afani wa magari fa qala lahu qa'ilun to da ya faɗi wannan sai wani mai magana yace masa ma akthar ma tasta'idu min al-maghrib aiwa ana ma'ana anta taksur min anta idha ne ko anta idha min al-maghrib ka cika yawan neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin bashi kana yawan tsarin abin nan kaman ka ce ma ajhada fulani ma ko akwai al'an menene adatul me ake kiran su da akrim bihi da ma akrim ma abin nan yawa sadaka ma'ana wannan shine kana yawan tsananta neman tsarin Allah daga sharrin bashi fa qala sai yace masa innar rajula idza gharima haddatha fa kadhaba idan mutum ya ci bashi bashi yayi yawa to zai zai magana zai ƙarya wallahi tallahi kaza kaza kaza wallahi tallahi kaza kaza kaza kuma ba gaskiya bane dan haka kaga kenan bashi yana kai mutum zuwa ga ƙarya ƙarya kuma ita ma tana daga cikin sabon Allah kuma tana daga cikin abin da suke kaiwa mutane wuta wa wa'ada fa akhlafa zai iya yin alkawari insha Allah gobe gobe zan kawo kuma ba zai iya kawowa ba saboda babu saboda babu ba zai iya kawowa ba amma da Allah ya kiyaye shi daga cin bashin haka ma bata taso ba kada ran kada hanke na go to Allah madaukakin sarki kiyaye shi عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم allimni du'a'an ada'u bihi fi salati sayyidina abubakar Allah da dace ce ya manzan Allah ina son ka koya min wata special addu'a wanda in nazo sallah ta zai rike yin ma'ana a tahiya kenan ko sai ya ce masa kul ka rika cewa Allahumma inni zalantu nafsi zulman kaseeran wala yakru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim da kai koya masa ce ya kace Allah na zalunci kai na zalunci wanda yake mai yawa babu wanda yake gafarta zunubi sai dai kai ta haka Allah na roƙon ka gafarta min special gafara daga gare ka Allah ka ji kaina special ji kai shi mata gadirin sa kenan ko daga gare ka lalle Allah madaukakin sarki kai mai yawan gafara ne kai kuma mai yawan wato kenan ah, jin kai wannan ma yana daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Abubakar a cikin sallah ma'ana a cikin tahiyya sai hadisin Abdullahi dan Mas'udin a cikin tahiya da ya riga ya gabata gariban ko yawa wa qala fi hadhihi riwaya a wannan riwayan kice bayan yayi wannan addu'an sai yake cewa zai kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu suma maza yatakayyar min ad-du'a'i a ajabahu bayan ya kawo wannan magana sai ce to bayan mutum yayi duk irin waɗannan abubuwan sannan sai ya zabi irin addu'ar da tafi bashi sha'awa ko kuma addu'ar da tafi kayatar da shi ko kuma addu'a da tafi gurin da ya fi masa ke kai sai ya roki Allah maɗaukakin sarki a gurin in wani abu yake so a bashi ko wani abu yake so a kiyaye shi daga sharrinsa sai ya zaɓa yanzu a nan an yi id ilaki kowa ya abin da yake da ya dame shi kenan ko to kaga kenan dole mutum ya koyi addu'a a irin wannan nan guraren yawwa ma ajabu ilaihi fa da usai addu'an da shi kai mutum ya zaɓa abin da yake bai fa bashi sha'awa sai kuma ya addu'a sai ya roki Allah maɗaukakin sarki da wannan babu taslimi babin da yake magana akan na lokaci to alhamdulillah Allah ya lokaci za mu dakata nan insha Allah naktafi bi hada alqadar wa natawakkal ala Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka sami amfani da shi wanda muka kuskure Allah ka gane da mu kuskuren kai kafin na alaikum assalam wa rahmatullah hey ya so za su za su za su za su shi da suka nisa da ko za su ke yatsun da aka lankwashe din ko kuma da aka kafe din wanda aka nau shi kafewa wanda aka yi ya so za su kalli Il- alƙibla za su kalla ko kuma ba haka a'a alƙibla za su kalla eh eh shine kafewan alƙibla za su kalla alƙibla za su kalla to akwai wani mai tambaya wannan kafin a yi addu'a na bayan cikin tafiya hmm ba na za ta iya amma ba ko ta da jina da ko dai kafin
ana yi cikin ba eh akwai ta akwai salatu ibrahim ai ba dukkan muka kawo mu- matsalar da ta shafi ta hiya gaba ɗaya ba yawa abin da muka zo a kansa ne karka manta wannan iyaka bukari ne yawa akwai muslim akwai sauran sunan da masanid da mustadrak da sauransu yawa duka su ma akwai abubuwan da suka kawo sannan wannan na bukari kuma har yanzu muktasar ne ba duk buharin ba ne an zaɓo yansu ne an bar wani don a takaita yanzu duk a ce duwannan buhari gaba ɗaya kaga ya kada ya ke yawa to shi ne zara ka ba komai aka kawo ba akwai wani tambaya za mu littafi na gaba ko kuma mun zama exhausted na? salamin ta goma shi da kuma ya kamata mu tashi? eh?